إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر حدورم ومركز أهل السنة والجماعة وندا كي أنقول كركدا برنن دمقرم yau muna talata goma ga wata na jumadar ula hijira shekara 438 wanda ya dace da bakwai ga wata na biyu shekara ta 2017 yau insha Allah za mu yi darasi na 95 kwanci gome tara da biyar a cikin littahi alwajiz في فكر سنة والكتاب العزيز كاين مهارة لتاين كيس ايه akwai amsa guda biyu da nake so in bada a dangane da masu shuraren wanda ba tare muke da su ba balle wanda Allah sa ba su fahimci ba kiran sunna wani cikin irin masu shuraren mu yawa amsa shi anan don da na yi yaƙi ɗoka yaƙi abu a takaice ya yi waya har da zagi dai da irin suka saba na maganar ana zagin malamansu ana kaza kaza kaza wanda din dai mijin karatunmu ko so ɗaya ba mu iya kawo hujja gane muka zagi wani malami ko wani daban to da ba mamaki an ka diba annabi sallallahu alaihi wasallam zaka suke cewa ba iya zagin uwayensu da abubuwan iya zagin su waya zaga waya ga zaga cikin annabi sallallahu alaihi haka ɗabi'a mutane take mu abinda yan waye yake kullum inda muna inda muna tsoron zagi ko gudun zagi da ban hutu muka yazi ba inda har ahlus sunna inda har ahlus sunna suna gudun zagi ko shari da su suke yazi ba kowa san kiran sunna da sa gaba kowa ya san kiran sunna da sa gaba zaka hutu ne ka wani gyara ana cikin banna kai kokarin gyaranta wanda kuma kowa san ɗabi'ar mutane a ko'ina ma haka suke duk wanda yake gudun zagi a zage shi da an baiwa shi kiran sunna sai dai huta dama haka sunna Allah take cikin bayan shi kin ba wani magana wani matsala ko wani damuwa dama haka hanya take ba ma wannan wannan zagi karama abu ma haƙƙi sa ake akan dawa ko me ba sabo ba wani abu sabo wanda za a yi a yanzu ya ba mutane tsoro guru mu dai muna fatar Allah subhanahu wataala ya muna muwafaka da yin daidai kuma kurakurai da gafarta mana na biyu masala da mashiman cikin bid'a ne dai ya kamo sojoji cewa muna magana kan masala ta addu'a bayan sallah mutan su rika ambatan Allah suna asgifari suna wa annabi salati dole mu ce babu lada wannan abu ne wanda za za za rudu jahili yan wallahi da abin da zamu kiso mu hudi anan ba mu so mu kan ra'ayi don mun san hadarin ra'ayi cikin addini ka halatta ko ka haramta hadari ne halaka ci gare ka mas'ala da ɗan ɗan wake kawowa haƙƙi ga mun za su yi salati kaza a cikin sati a shekara salati dubu nawa a safar dubu nawa don a ci ba balada shi magana guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan da sali amalan fa wata ruwa man ahdatha fi amrina haza man ahdatha fi amrina ce haza duk wanda ya kirkira wani abu ko wanda ya wani aiki ba da umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi annabin da aka aiko ya ce Allah bai karba an maida maka ba ruwan maka wata zai cewa wahala cikin ibada aiki kaɗan na ibada na sunna ya baka lada amma ka ibada mai babu lada kanta akan bid'a misali cikin shugaban tabi'ai wanda suka rayar sahabbai sa'id ibn musayyib wannan ruwa daga cikin sunan bidawo cikin ruwa gari da ruwaye wannan wani ya ga wani iya sallah ce yake yi bayan sallah tarkatar fajar ya ce bawan Allah sallah bayan sallah tarkatar fajar ya mai inkari sallah ba lokacin da bane ba me ka ce mishi ayu azibnu la bi salah yanzu Allah zai mu azaba dan sallah Allah zai mu azaba dan sallah kina wani ba zuba zai ba he ga ya mai hani bai saba sunna amma ya ce mishi shin to yanzu sallah ce Allah zai mu azaba dan sallah bai lai sallah ce ne Allah zai mu azaba dan sallah kenan iya ibada ce yanzu a ce mi ha mai inkari Allah zai mun azaba dan nayi sallar ce walakin yu'adhibuka bi khilafi sunna amma Allah zai ma azaba dan ka saba ma sunna eh nan ibada da kai babu lada kuma Allah ya maka azaba dalilin saba ma sunna haka wani ya bashi a musayyib musayyib wani yana aka shace yayi ce alhamdulillah ya kara ya ka salata na zarba ya ka salata ya kara wasatu wassalamu ala rasulillah bayan sai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ibn umar ya ce a me wannan kai ta to salatin ba kyau salatin da annabi ba kyau eh salatin ne ba cewa safi safi ne ke gaba gaba ya salati amma mai salati salati yawa annabi amma wurin ne ya ce a'a to mu dai annabi haka ya koya mana ba mu annabi koya mana salati a wannan wurin ba ya ya koya muku alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah kur kaga ai salati ne amma ya mai inkari ba wurin bane ba ga da annabi ya koya da haka ɗan uwa a takaice masala ta bid'a abu ne mai hadarin gaske mutane su ka kare shi bane ba amma za a ce magana wuta azabar Allah ba abin da ba a ce kawai zahin kai wani ahli sunna ba wasu doka suke sunna kamar abin na na ra'ayin kungiya a sunna addini ce uwa shine addinin amma ta sunna jirgin nuhu eh duk wanda ya bai tsaya da bai ba wallahi zai halaka ba na wani nawa sabai uwa sunna abu ne a ce jirgin nuhu ce sunna wallahi mai san tsira wa sunna huta amma wallahi duk wanda ya bar sunna bata ne a fili kar halaka ce ba wani bude ba a wani na ra'ayi mu namu yan sunna yan bid'a wani yan gargajiya a a ko ka bi sunna ka tsira ko ka dace ka halaka wani abu ne mana abdullahi bin umar cikin suna abi dawud ruwa ta tabbata kan haka nan abdullahi bin umar ya zo masallaci ku ji kuma ta kamar wo zahina ake wannan hannun sahabbai ce ko haka na magana bin sallah ibnu umar ya shigo masallaci ya fara nafila sai ji ladani iya cewa as-salatu yarhamukumullah as-salatu yarhamukumullah me cire sallai ce wallahi la usalli fi muslim fi bid'a yace na rantse da Allah ba na salla masallacin da ake bid'a yace ta shi ba sahabi ne ba ruwan cikin suna bid'a hadis tabbatacce ba in ba za a yi bane sunna Allah shi da mu ba ba za a yi bane ba kurin mutum ba sunna tsira ba ruwan Allah da yawan ibada kan bid'a in wani da mutum zai kawo ra'ayin da kalkirkin sai kaza yume fa'idar ko da manzon Allah ba yawan ba abota Allah da ra'ayi an ba su gane ba ba abota mu Allah da ra'ayi inda za a bauta mu Allah da ra'ayi Allah bai kwada manzannin Allah sai ko ji abin yawan Allah abin da yake so ko wani ma Allah abin da yake so zaɓi sanka amma lamarin ba ra'ayi ba ne ba abota Allah da ra'ayi na ga kamata ana bauta Allah da abin da Allah ya ci shi kuma Allah ga wanda ya aiko ya koya muku kuma nan ka ɗauka ba abin da ba na wasa ko wani wani ku zage mu kowa duk zage bice mu komi amma muhimmancin abu da muke musul mu guri kurin a karantar da mutane addinin Allah yanda Allah ya ce kurin mai rabo ya bi mara rabo kuma haka Allah da shi Allah shi da mu muna cikin littafin alwajiz fi cikin sunnatul kitab al-aziz darasin mu na 95 insha Allah yau muna cikin kitab al-hajj mun shigo kusan mun kuzowa kusan ƙarshe yanzu da mun zo cikin ababen da aka hana mai haramin aikin haji ya yi mahazuratul hiram mun jero tun daga sa kaya ɗimkekke rihe huska ta mace da rihe kai na namiji da rawani da sa turare a nan muka tsaya sai za mu tashi masa'ala ta biyar zuwa ta shidda karatunmu na ƙarshe kan masa'alar turare annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ga wani bawan Allah da Allah mai cikawa a aikin haji wanda taguwar shi ta jeho shi ya zo da ka Allah mai cikawa a nan manzala ya ba da umarni a je a mai wanka amma ka a sa mai turare kuma ka a rihe kanshi ko a cikin kabari ta saboda gobe kiyama zai tashi hilin kiyama yana talbiya don sunar Allah ce idan mutum ya mutu kan wani abu zai tashi kanshi amma ta alashe busa alai za a ta doka a kowa cikin sa musulun wata ke tabbatar da haka yanzu masala ta gaba kenan ta kalimul azfar wa izalatu sha'ar bil halq aw al qas aw ghayr dhalik abinda aka hana mai aikin haji yayi yanke harce da gusar da gashi imma da aski ko da saisaye duka an hana kai ya wannan magana liƙauli ta'ala wala ta haliku ru'usakum hatta ya balagal hajji mahilla Allah ya hani na kakku aske kanku har sai lokacin da hadaya ta kai wajen yankawa kidan bayan an je an arfa an dawo an yi musulunfa an yi mina an yi jiwa ta ko an yi aski ta kwan daga baya a kai bayan an yi jiwa ta kwan a zo a yi aski magana kenan kenan an hana yin aski sai bayan wannan sai bayan kan hadaya ya ce wa ajima al'ulama ala hurmata kalam zufur lilmuhurum wannan ijima'i ne al'umma kwace malamai sun yi ijima'i kinan ba saɓani kan cewa kowa ya yarda aske horce haramu ne a cikin aikin haji ya ce wa juzu izalatin sha'ar liman ya ta'azza bi baƙa'i wa fil fidiya ya ce amma akan samu matsala a buƙaci aske gashin to ya halitta aske inda wata matsala ga wanda zai cutu in ya bar gashin a jikin shi akwai matsala ya ce wannan kuma zai ba da fidiya wanda imma azumi imma ce da muskinai wanda zai yi kambacin abin da yi sai ya ce wannan shi ma ga hujjade wannan magana liƙaulihi ta'ala فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك Allah subhanahu wata'ala ta duk wanda ya zamanto a cikin ku bashi da lahiya ko yana da wata cutarwa a kan shi ya buƙaci yin aski to fafi da zai bada fansa min siyamin imma azumi na kwana uku imma sadaqatin imma sadaqa ta ciyar da muskini shidda ko yankan dabba wannan ɗayan uku zai wannan aya ce hujjar da ya maganar inda dama inda matsala za a askin ko amma ga abin da za a yi bayan wannan aya sai ga hadisi kuma wanda bukhari ya kawo muslim ya kawo haka sukan suna abi dawud haka tirmizi dai haka suna arba'a dai bayan bukhari muslim suna arba'a sun karuwaye kenan abu dawud da nasa'i tirmizi bin maja wa an ka'ab bin ujra anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam marra bihi wa huwa bil hudaybiyah qabla an yadkhul makkah huwa muhrim wa yuqil tahta qidr wal qamal yatahafatu ala wajhihi nan abinda yake ba labari ta abin ujira ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hucewa ta wajen a hudaybiya kahin ya shiga makka kuma iya cikin harami oyukin ta haka diri mana yana hura wuta iya cikin kaman dahuwa a wurin walƙamar ya ta hafata min alawaje kuma annabi ya ga kwalakwata tana zubowa goshin shi kwalakwata koren dauda tahiya da aka dogo ta kashi lahiya dawa tana zaba a cikin cikin shi faƙal ya annabi ce mishi a yi ka hawa muka hadi wannan kwalkwata tana cutar da kai haka ƙalar na ce na'am i mana tana cutar da ni ƙal fahalik ra'asak wa ad'im farqan bayna sittati masakin aw sum thalathata ayyam aw aw yusuk nasika yace ayuzika hawamuka hadi wannan wannan ana kurkuta tana cutar da kai yace na'am yace to abin da zai fa halika ra'sa ka aske gashin dan karba da ita amma kan mutum yace mishi wa ad'im farqan min sittati masakin sai ka tiyar da samu za mu ce zakumi makayi ne dai wanda ya ce ka ciyar da muskini shidda farak shi ne ke maka wani farak filasta a sa'in kinan farak sa'i uku ne sa'i uku mutti hudu hudu so uku nawa ne ba sha biyu ba aka ce ka ba muskini sa'i goma sha biyu kenan kowane sa'i muddi biyu wani mutum guda kai wani muskini guda muddi biyu zaka bashi ka ba mutum shidda muddi biyu biyu shine kenan fansarka wanda ya yi aski a cikin ko abin da aka hana cikin mana aikin harami cikin aikin haji shine nan nasin da ya kama ka yanzu kenan ya kare maka wa'annan wannan abin na aski gashi sai na gaba aljima'u wa dawa'ihi maganar jima'i shi ma iya cikin abin da aka hana ya ce wadda wa'ihi da duk abin da zai kai ga jima'i saduwa da iyalai da duk abin da zai kai gare shi wata hira ta sha'awa wani wasa duka ba kai ba yi kan cikin hadami ba kai ba wasa ko hira sha'awa da mata da mace babu ko hira ko wasa na taba jiki babu iqtiraful ma'asi haka dukkan wani zini duk da kowane zini wani lokacin haramu ne amma a wannan lokacin iya da gamuwa da aikin hajjinka laifin iya da girman gaske al mukhasamatu wal jidal da gardama da rigima kuma ce hada da gardama eh duka hada da gardama babu shi a cikin aikin haji shi ma komai yan wada hujja shin daɗin fikin sunna kenan ta magabata dama ce ma kaza halak haram ga nasi ba hira bace ba komi da hujja za ka ko kai gaba ka ce ga dalili kaza na ce ma kaza gashi ga dalili ga wuri kaza ka hudi yace ko muhimmanci yan wani mutum ko da wabi rike ba ruwaye an ce maka an ce maka bukhari kenan ko da a gaba ka ce ba ka je kuma wajen malam ya kullum kai kuma wani malam ina magana karatu kenan kullum kai kuma wajen malam kace mai wani malam an ce kaza kaza me ya faɗi zuwa makaranta rikewa masala kaza ka ce ko din tayi kaza an wadi ko kuwa an garke ma nasu naka wadi eh ruwa ce ta bukhari ko muslim ko abu daud an gaya maka ka ji ka rike in ma baka rike ba dai akalla baka rike ba wani ruwayoyin ka san za a ce a koma littafi kaza za a samu dalili shi ne magana abu kullum ko da baka rike ba ruwa ne ai ka san littafin muna cikin littafin alwajiz a kowane jiz mutum a can zai ga adireskin wuraren da aka ce ka huta na kullum tsaye ka kuma wajen malami kenan ba magana fa'ida zuwa makaranta kenan sai ka rike akalla littafin an ce kaza amma a diba littafi kaza ka huta ya ce wannan magana da ta hana waɗannan abun uku da jero saduwa da iyalai ko wasa ko ta mu'amala daban da yin zini da digima ko gardama ya ce wal asalu fi tahrimu hadhi thalath asalin tushen haramta waɗannan ababai guda uku ƙauluhu ta'ala faɗar Allah mai girma da buwaya alhajj ashhurun ma'lumat faman farad fihin alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidal fil hajj bakara aya ta 197 yace Allah subhanahu wataala yace alhajj ashhurun ma'lumat ita haji ana yin ta a cikin wasu watanni sanannu shine shawwal zulqada zulhijj wata biyu a jere da wata cikin watan zulhijja zuwa goma da shi wannan shine haji ta Allah ce ashhurun ma'lumat dan zaka kalubalanci masu cewa ba da hadisi duk yawo cikin qur'ani tun daga fatiha har nasi ba mai kai maka na ka ce alhujjar ko muharram ko safar ko zulqa'ada babu amma Allah ce a shuhurun ma'lumat watannu ne kuma Allah ce sanannu ya gaya maka amma bai kai maka nassin ba a Qur'anin iya tabbatar maka da sunna aiki da abun wa ga Qur'anin wa karantar da kai Qur'anin ta za ka sani dole kuma ka shiga rudu ba mai kama hujja ba yanzu zai mutum kama hujja ba wannan babu tun daga baka har babu inda aka kawo watannin ga sunan watannin ko watan harama a ci an kasu to Allah ce watannin sanannu eh kuma da ya mana umarnin kiyaye watannin harama amma duk babu su a Qur'ani ya tabbatar ma da muhimmancin kenan a ruju'i da sunna yace wa'annan haji ana yin cikin wasu watanni sanannu dan haka faman farada fihin alhajja duk wanda ya ɗauki niyyar aikin haji a cikin wannan watan haji duk yan wani niyyar haji duk wannan tsawon watannin tun daga shawwal su kada zuwa kana iya niyyar haji ka ta haji tun wani daga watan watan shawwal kama kuma kana cikin matsayin kana amma kana amma ka saka mai ifradi kana zama cikin haramin ka Allah sa kare aikin haji kana cikin harami in kana son tamattu kai ka zama ga maka kana jira har tsawon watan biyu wata biyu na duka watannin ana niyyar haji ya ce wanda ya niyyar hajji a cikin wannan watanni ya ce falara fasa ba a rafas shi ne jima'in da dukkan abin da ke da alaƙa da saduwa da mace ba kai ba mu'amala da mace kwar ta sha'awa babu ya ce wala fusuk haka kuma babu duk wani fasanci laikin babu sako duk da hana amma an karawa halin a ciki ya ce wala jidala fitakun babu rigima babu ja ba a san jayayya yan washe duk da sa'ajin hajji ya gani da za a ma Allah godiya za ka ga da wuya mutanen wannan miliyoyinka a gamin lahiya lau ba kutuho ba zagin juna lahiya lau tsarin wannan ya kaka dunan taron kowa ya dai kun sallama kuran cikin aminci a yaƙa lahiya lau ba kutuho ba jayiya ba zagin waro ba lakuban zai sa jahilci ci kuran wannan magana kenan shine hujjar da ya ce maka an hana waɗanda abin guda uku ga ayi ƙurani sai ya ce alkhitabatu wa aqadun nikah cikin abin da aka hana khitaba daban alkhutba daban khutba ta magana haka ayi bayani ko juma ko sanan su khitba ta neman arme ta kasara khitba haramu ne ga mai aikin haji yayin neman arme ko shi ko wani haka wa aqadun nika haka ba a maganar araman kuma ba a kullashi haramu ne ga mai aikin haji yayi magana ya taya arme ya taya mace iya so ko ko ya kulla araman duka bi babu li hadis usman karuwa da muslim ya roto haka abu dawud tirmidhi da sa'i sun karuwa banda ibn majah ya ce suna ki ba labarin cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yankihu al-muhrim wala yunkah wala yakhtub annan sallallahu alaihi yace wanda yake cikin harami bayin arami kun wala yunkah shi bai armawa ba zai armadi wani ba misali wanda yake cikin aikin haji tun shi bai aikin haji armadi yaka kuma haka ni ba zan ba ba wani wanda bai ci aikin hajji da bai ci aikin yin bada ke ni ba zan amsa ba daga wajen wani kuma ni ba zan bada ba ki duk lamarin arme amsa ko badawa an hana mai aikin hajji ya ce kuma wala ya haka bai shiga magana ta arme e bai cikin magana ta arme an hana shi wannan an samu wasu ruwaya na ga ta abdullahi bin abbas wanda kuma bukhari ya kawo musulmi ya kawo ruwa ta inganta yake shi annabi sallama ya arami maimuna huwa muhrim ya cikin harami wannan ya kawo mushkila game da wannan magana kuma ruwa ta inganta bangaren inganci abinda malamai ke cewa wannan masala ibn abbas akwai kuskuren labari menene a wannan zamanin ibn abbas yana yaro kuma ga annabi sallallahu alaihi ya hana ba a yi abu na uku ita maimuna wadda abin ya shafa ita aka araman ta ce zawajin hu halal ta yi annabi ya armeni bayan yawon rubet cikin harbi armeni ita maimuna abin shafa ta faɗi kada a nan magana maimuna ta ta bin abbas ƙarfi can shi annabi annabi sallallahu alaihi wanda abin shafa ya hana ita wadda aka armeni da aka ba labarin ita ma ta ce a ya armeni bayan yawon rubet cikin harbi armeni ina haka idan magana tana na aurinta mai harami bai cikin magana arme bai arme bai armasuwa sai kuma a ta'arrud da saidul bar an hana ka tunkari yin harauta amma harautar da aka hana ta hili ta saman ƙasa ba ta ruwa ba ta ruwa in kai ba ga lahi ba ga kihi kana iya kamawa kana iya harauta kihi ka sa ka fasa kama da akwai wurin da ke cikin miƙati ne kuma cikin ruwa ne wanda san abin fara ahmar maliya za mu ce kenan wanda yake cikin saman harauta ta saman dabbobin saman ƙasa aka hana wannan bi qatalin aw dhabahin aw isharatin aw dalala nan an hana bijirar da abin shan harauta ya ce kashe shi za ka yi ka kashe shi ga biye ya mutu a yanka za ka yi a shara za ka yi ga shi da wancan ko ka samu ta an gabanin ka samu dabba kaza eh ka samu tan gabanin hanyar da akwai akwai barewu ko na gabayo anan duka an hana kai liqawlihi ta'ala wa hurrima alaykum saydul bar ma dumtum hurma an haramta muku harauta ta saman kasa mutuka kuna cikin harami bayan wannan aya wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alu an al'atan allati sada abu qatada wa kana halalan wa hum muhrimun faqala sallallahu alaihi wasallam aminkum ahadun amara aminkum ahadun amara wa an yahmila alaiha aw ashara ilaiha qalu la qala fakulu yace wannan ruwaya wadda bukhari ya kawo musulun ya kawo ta haka imamun nasa'i ya ce lokacin da aka ma'annabta mai sallar salama a kan wata jakka nan jakka jakin daji zebra ta suka zebra kin nan zebra ba alade ba suka ce suka ce ma shi mita alanzir alanzir shine shine shine alade shine alanzir alade wani haramun ne banda alade akwai alhanzir jakin daji wanda yake da zane zebra na zane shi halaka ne jakin daji jakin gidan haram jakin daji halaka ne jaki ko jaka da daji halaka ne shi ma ka kan harauta ana cin shi ana harauta cin shi to wannan mas'ala wannan jaka da aka haro da abukata da ya harauto ya zo da namanta ya zo su ko sahabbai shi abukata da aka wutar ga madina ya tai wajen wani aiki na annabi sashi bai ɗauko harami kai tsaye ba a can sai gamu da ya gamu da jakar daji sai bi ta harauto ya zo da nama amma sauran sahabbai sun suna cikin harami ya suka ce a ya za a yi mu yanzu muna cikin harami ciwon nama ya san wannan matsala ta wannan jaka ya za a shi ya so aka annabi tambaya me matsayin mu muna harami ya yi harauta ya harauta kamuna za mu ci za mu ci ya nemi tambaye su aminkum ahadun amara wa ajmal alaiha a ko wanda ce mishi ji ibita ibuko ko wanda ce mai gata can ga jaka daji can ko ishara suka ce a shi na haka ci kun fukurkutu kanku ka kenan tunda ba su ba su ba suka yi kuma su ishara ba za su yi ci shi kenan sai kenan ba kai ba kai wani yayi kayan shi ka samu kana iya ci kai na kana kai sai abu na gaba al'akalu min masu da min ajalihi au bi isharatihi ilai au bi anatihi alai limafahim qawlihi sallallahu alaihi wasallam aminkum ahadun amarahu an ya'mila alaiha aw ashara ilaiha qalu la qala fakulu nan mas'alar ai can mas'alar sha biyu cayi ka tunkaru harautar lahi nan kuma cin abinda aka horauto da muka bayyana cikin cikin hadisin dan babu zai na fiƙi cin abin da aka horauto dan kai wani ya horauto dan kai ya kai maka eh ko ke matsayin cin abin da ka rota don kai ko ko kai ishara kai ka gwada ka ce a kamo ko ka agaza mishi da wadda makami gwada na ya ce ba kai kai ba ma to shi ma dai waccan ruwa ita madogara na biya mai tambaya a minkum a hadin amara wa an yi amina alaya annabi ce a cikin ku akwai wanda ya mai umarnin ya bi ta a washe da ko ya nuni kenan inda a cikinsu wani wani ya wani ce mashi halbomu mana ita kamo mana ita ko ce ta bi nan kenan ma'anar magana kenan a nan kenan da bai ce ku ci amma da suka ce ba su ce mai kamo ta ba ba su mai ishara ba sai ce ku ci ken dalilin haka kenan in kai ishara ko ka ce a kamo kenan baka shi da ma'ana kenan baka ci ba wannan shine abin da aka hana mai aikin haji yayi sai mubtalatul hajj mubtalatul hajj kenan abin da aka suke bata hajji kuma nan akwai abin da an haramta kai amma wani bai bata maka haji an hana shi kai amma amma akwai abin da kuma in kai hajjin ka ta ɓaci sai sabuwa sai baɗi idan ba ka yi ba haji dole ka dawo in kuma ba ka yi ba shi kenan kai ba haji ya ce ya butulu da hajji bi wahidin minitinayin haji tana ɓaci da ɗayan abu guda biyu da za a jero al'awwal abu na harko aljima saduwa da iyalai idza kana qabla ramal jamratul aqaba in ya zamanto an yi wannan saduwa ka je wajen iyalanka kayin ka je hirami na harkowar sallah a tare da kanin jamratul aqaba wurin jiwa na ƙarshe da muna bayanin a duniya wusta al'aqaba wurin jiwon da ake ma suna ba sunan abin da kuma sai shaidani shaidan karami waye tsakarakiya shaidan babba a shaidan da shaidan uba shaidan kaza ana ne horko tsakiya da karshe shine duniya jama'atu duniya jama'atu wusta jama'atu al'aqaba kenan ta horko ana ne gidan hutu daga mina dan da ka hutu daga mina zaka ta wurin jiwa wanda kake fara iskowa ita ce duniya misali aka ta hayatar duniya kenan rayuwa ta kusa kayan ta ƙarshe ko shi asalin duniya don ita ce rayuwa ta farko ta kusa ga ɗan adam ita ce rayuwa ta farko ga ɗan adam kayan ji ta lahira kenan duniya kenan wurin jiwa na farko da na tsakiya da na alaƙa ba kenan na ƙarshe kenan idan mutum ya je wajen iyalai kayan jiwa wannan ramin da ake jiwa a ranar sallah goma ga wata shi kaɗai ake jiwa to kayan kai wannan ka hoto daga arfa kayan mutsalifa ka zo mina ya ka zo wajen iyalai to anan abu ya lalace ya ce amma izaka ramil jamratul aqaba amma idan saduwar da ya yi bayan ya yi jeji jamratul aqaba wakabar tawafil ifada kahin ya yi tawafil ifada to anan falayabatul hajjuhu wa in athim hajji ba ta ɓaci ba duk da cewa dai ya yi zini bai dace ba ya yi sai bayan tawafin ifada to amma ya yi ya kasa haƙuri ya yi laihi ne amma ba magana bacin hajji gaba ɗaya tun da ya yi jiwo jamtar aka ba amma inda bai daba da bashi a ɗaya saboda menene yan ya kan yi dan mutum misali yanzu yanzu rasalla aka zo aka yi tawafin aka yi jiwa mai yawa akan je gari wani lokacin mutum sai ya je gida ma wajen sauya kaya kuma ya tafi tawafin ifada ya kai mutum a nan a samu wani ya kuskure ya je wajen iyalai to a nan kenan laihi ne ka je amma an aka yin ba a ci hajji ta ɓaci ke laihi ne wanda baya ɓata hajji a takaice sai ya ce ƙalibin munzir ka ba da kashe maka ya ce ibn munzir ke cewa وأجمعوا على أن أن من جامع عامدا في حجه قبل الكوفي بعرفة أن عليه أن عليه حج قابل والحدي دون وندا يجي جماعي دغنغم أتكين أيكين حجي كاهين يجي عرفة وانا شي كاهين ما يجي عرفة سيي sadu da iyalai to wannan haji ta ɓaci kuma wajibi ya sake haji a gaba kuma dole yanka hadaya dole yanka hadaya nan me kawo maganar ajma'u kenan akwai saɓani ga wanda bayan arfa amini bayani bayan arfa maka yi maka yi jiwa ba ta ɓace ko to akwai masu ganin cewa in dai an wa arfa ka yi lahi ne kai amma hajji ba ta ɓace ba akwai masu wani magana duk da shi yarin jayar da maganar jamhur suna kan cewa in dai baka yi ba in dai baka yi in dai baka yi jiwa ba ta ɓace amma kenan na ce jamhur kenan akwai wasu yan kaɗan ba su da suna ga cewa ba ta ɓace ba cikin malamai magabata Allah gafarta musu macewa fatawa ta sahabbai sai wani yama Abdullahi Umar wani tambaya Abdullahi bin Amr bin As ya ce shekaru Abdullahi bin Umar ya ji bin Abbas duka fatawa ta zo iri guda kan haka kowa ya bashi fatawar in dai ba wannan magana jiwa ka ka ka jojo iyalanka ko ka sake haji ta baci dalilin wannan sa fatawa ta sahabban wannan sake nan jamun suka ta kan cewa in dai aka jojo iyalai kayan jiwa kayan jiwa ta baci gaba daya bayan an yi jiwa an yi laifi an aikata haramu amma hajji bata ɓaci ba abin da ke halitta maka bayan jiwa ka ji ka tsawa fil ifada ko da kana kwanakin mina yanzu misali yakan yi ka zo ka yi jiwa ka zo ka tsawa fil ifada kana da gida a makka da gina ɗaya biya gidanka ko da iyalanka ka je baka yi laifi ba tunda ka tsawa fil ifada kuma ka koma mina ka ci gaba da zaman ka kwana biyu ko kwana uku sai mun yi magana yanzu cikin abu guda biyu da suke bata aikin haji yanzu zai magana magana jima'i sai abu na biyu tarku rukunin min arkanin hajji barin rukuni daga cikin rukunin hajji ɗaya yanka bari ta ba magana yanka ko ya ko ta ɓaci daga cikin rukunin wani ne aka yi jima'i kansu cewa suke da ƙarya kansu magana niyya niyya mutum hirami labaka laham hajjan ko umara na biyu tawafi na na ka'aba kawafin ifada misali na uku sa'ayi ka tsayuwa arfa niyya tsayuwa arfa tawafin ifada sa'ayi zakan safa da marwa wannan hudun an ba su kurin babu haji ɗaya in ka bari haji ba ta yi ba akwai mun kawo anan ya kawo magana kwana muzdalifa da abu da rike malamai masu zaka hujja ba cika ka hujja kwakwara a sa kwana muzdalifa akan rukuni iya cikin wajibat wajibi da amma yawan hudun suna kai tabi akan su in dai ka bar baka yi harami ga can ba kada ko niyya ba ko kabar tsayuwa aifa ta barka ko tafil ifada ya barka ko sa'ayi safar da mana barka wannan hudun su ne kusan jama'i aka ta jamhur kan cewa an aka bar su babu aikin haji ɗayan ka bari hajin gaba ba ta ɓaci kenan wannan su ne abu biyu suke ɓata aikin haji saduwa da iyalai da barin ɗaya cikin rukunin haji sai ke cewa وإذا بطل حجه بأحد هذين الاثنين فيجب عليه الحج من العام القادم إذا كان مستطيعا على نحو ما بينا في معنى الاستطاع وإلا ففي الوقت الذي يستطيعه لأن وجوبه على الفور بالاستطاعة إذا تو هنا بيان ده كان أبن لك بات حجي سوى نبي وكانا وإذا بطل حجه بأحد هذين الاثنين idan hajjin mutum ta ɓaci da ɗayan wannan abin guda biyu ce fa yajibu alai alhajj min al'amal qadim wajibi akan shi ya dawo yayi wata haji daban a shekara mai zuwa idza kana mustati'an in iya da ikon tahiyar ala nahu ma bayyana fi man sata kamar muka bayani a can baya me ma'ana fa mustata min hajja fa mustata min kul hajja wanda ka samu iko ko amma ba wani ikon maganar hali lahiya hanyar kyakkyawa hanyar da aminci dai abin da ake bukata mutum ya je aikin haji in ka sake mallakar shi kenan ga hali ga abin hawa ga lahiya ba matsala ga visa ka samu duka amma idan babu wannan babu lahiya babu kuɗi ko babu visa abin da ke sai hana je zuwa kai mata hauka ba amma inda an samu wancan abin da aka isa da farko ma ta haukan to yanzu kenan sai ka sake komawa baka ce a tunda na je na asara kuɗi na yanzu ba na koma ba tunda ai na je Allah sani ya ta tunda na je na kashe kuɗi ba ta yi ba wani Allah sani a dole ga koma wannan ba ta yi ba wa illa ce in kuwa babu hali babu istita'a ya ce fafil waƙatin ladhi tati'uhu sai ya je ya sake zuwa lokacin da ya samu ikon zuwa an babu hali li'ana wajubahu alal fard bi sada domin haji wajibi ce da gaugawa in ka samu ikon tahiya wannan shine yanzu mun kare wannan abin da ke bata haji sai mahazuratul haramai abin da aka hana a yi a harami guda biyu harami guda biyu a duniya su ne makka da madina makka da madina su ne harami a duniya ja fi sahihain wa ghairihima min hadith abbad bin tamim an ammihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة yace dalilin maganar da yi dalilin ruwa da bukhari ya kawo muslim ya kawo da masu littafi wanda ba wa'annan ba wani malaman ya kada wannan ya wadata su hadisin abbad bin tamim daga amman shi ba na dan baban shi yake bashi labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ibrahim harama makka wa da'alaha annabi ibrahim alaihissalam ya haramta makka mana yama maka hurumi kuma ya ma maka addu'a ya yi harami nan kilo kaza maka bayani nan kilo shidda nan bangaren arewa can sha biyu bangaren gusum nan sha shidda bangaren jidda can gabas sha biyar duk haka dai mata kewaye na iyaka ya mata kuma bari sananne hanzu akwai filak akwai komi na mata iyaka duk wannan wurin harami ya cikin hurumin makka mun ce hurumin makka daban mikati daban mikati daban hurumin makka daban to wannan hurumin da annabi mata to wannan hurumin annabi kenan annabi ibrahim shi yayi ya iyakance wannan haramin kuma yawa maka addu'a sai manzo Allah ya ce ni kuma wa inni haramtu madina ni ma na ma madina hurumi kama harama ibrahim kamar da ibrahim makka harami duk wannan dan ruwa bata kaba zahirin annabi ibrahim alayhi salam ya yi da umarnin Allah haka annabi sallallahu alaihi ya yi da umarnin duka ko ne da umarnin Allah ne illa an ce shi dai je bayanin ya hada da mutane ga wurin amma ko ne nasu ya tabbata cewa sai ne da umarnin Allah da umarnin Allah subhanahu wataala Allah ke masa dama suka yi wannan wurin kenan shi ma annabi sallallahu alaihi ya wa kenan Madina harami kamar yadda Ibrahim ya Makka shi sai ce kenan to wa'annan sune al-haramain ash-sharifain daga cewa فتحريمهما إنما كان بوحي من الله سبحانه لنبي لنبييه ورسوليه الكريمين wannan magana ta haramin makka da madina da na ibrahim ya maka annabi sallallahu alaihi wasallam madina yace wannan da wahayi ne daga wajen Allah subhanahu wataala yama linabiyyi wa rasulihi annabawan shi biyu manzannin shi guda biyu alkarimin masu mutunci guda biyu salawatullahi salamu alaihima tsira da amincin Allah ya tabbata gare su yace wa idza qil al haramani fahuma makkah wal madina idan aka ce magana harami biyu da aka ce ai su ne makka da madina akan haka ce wala yajuzu itlaqu lafz al haram shar'an illa alaihima wa hadahuma da haka bai halitta a saki a jiha wannan kalma a aikata wannan kalma ta harami wannan haram wannan lafazi na harami a shar'ance bai halitta ka jiha ma wani wuri suna harami sai ga wannan wurin guda biyu makka ko madina ba in za a kira a duniya da harami in ba nan ba su kadai ne guda biyu wannan ya ce wala jutu lafazin harami shar'an alamusila a ƙasa shi na mai ishara don haka kenan bai halitta a kira masjidin akasa da haramin akwai sami haramin akasa ko haramin ibrahim da ake ce na nakali duk wannan waɗi ne ake amma babu nasin da ya kawo duk da masallacin iya cikin masallatai a uku na duniya amma magana harami shi mutum wani magana harami a cikin shi bai da harami irin na makka da madina magana kenan na kenan bai halitta ka saka mashi lafazin harami wanda yau ana targima ka amin su can su taska mishi harami to bu bi halitta ya ce ba ka yi ba a masjid al'akasa wala ala masallacin ibrahim khalil haka masallacin wani aka samu na kabra na ibrahim yake shi ma zama masallaci na kabra na ibrahim aka tsamani yake an yi masallaci ana kiran wurin shi ma haramin haramin khalil haka suke kira larabawan kudu palestine suna kiran wurin da harami shi ma to duk wannan wurin ba su da magana sunan horami ba sa ɗaukar harami iz lam yusammi alwahyu haraman illa makkah wal madina wa huwa tashri'un la makana li aqal albashar fi yace domin wahayi ba wahayin da ya ambaci wani wuri in ba makka ba da madina ba kenan harami wahayi ne ya ambaci makka da madina harami babu wani wahayi da ya zo ya ambaci wani wuri da sunan harami shi kuma masa'alar harami wata shari'un la makana da bashar fi shi kuma lafazin harami abu ne na shari'a wanda hankali ba shi da wuri a ciki ba wurin hankali ba ne hankali ba a kawo shari'a ko ibada ko wani abu daban da sunan addini da hankali kaji maganar hankali bai shiga lamarin halamtawa ko halitta ba wurin hankali ba ne ba eh nasi ake ake da shi babu nasi wanda dukkan rayuwa haka take cewa rayuwa na rayuwa ne kan ibada abin da ta suna addini ya zama to da nasi imma daga Allah imma daga manzon da Allah ya aiko sai ya ce wa yuhzaru fi ardil haramain umur to tun mun yi maganar harami biyu na makka da madina to wa'annan wurin guda biyu da aka ce harami ne akwai abin da aka haramta a yi a cikinsu shine magana haramun yace wa yuzar fi ardil haramain umur an an hana an hana wasu al'amura a cikin wurin wannan haramin guda biyu la yajuzu fi'luhuma liman kana yahya fihima aw atahuma za'ir al-hajj aw al-umra aw ghayr dhalik wannan abin da aka haramta a wannan wurin harbin guda biyu bai halitta a aikata wannan abin ga duk wanda yake rayuwa a cikin su dan gari ne ko kuwa wanda ya zo ne maka ko madina a matsayin ziyara ta aikin hajji ya zo ko umara ko manana da ban ya kawo shi makka bai halitta ya wani abin za a ga wani ya ce wa hadihil umu hiya wannan al'amarin da za a yi hajji umur hi wannan al'amarin da za a yi gasu aka hana kai ababen da aka hana a wani harmin guda biyu gasu ya ce saidul haiwan wa tayir wa tanfiruhu wal'i'anatu alai maganar harauta ta dabba sali barewa ko nuzomo ko kurege wadanda ba a cikin a cikin har ne ko tsuntsu nan za ka ci tudan ba a yi maganar mai haramin babbi harauta ba a akwai bambanci za ka iya huta daga harami kana cikin garin maka baka cikin akwai magana harami na niyya aikin haji wanda kana cikin harami to shi wannan wanda yake cikin harami bambancinsu da wannan wanda yake cikin harami na niyya ta aikin da kayan haram aikin haji shi ana magana zaman cikin harami ko da bai shigo haram maka ba da akwai haramin maka daban miƙati daban yanzu misali mutum zai wutar daga madina tsakanin maka madina wani kilo 440 kayan ka zo haramin maka wani kilo da ka zo kilo 420 to duk wannan baka cikin haram maka to amma kai da kai cikin harami kana da kangi na wannan hana farauta wanda dalilin an hana ka harami an hana ka farauta saboda kai kana cikin harami ne karan kanka ba da harin maka ba to amma idan ka shigo harin maka kuma anan kaga anan ko da ka hau da harami na an hana ka farauta saboda mi saboda shi haramin makka aka hana ka baka ce ba amma a can baya inda zaka huta da cikin haramin makka ya misali ka zo aikin haji ka huta daga cikin garin makka san zaka zaka misali jidda ko zaka misali zaka madina kai zaka misali madina ko jidda ka baka harami anan kana iya yi sai yanzu mutum ya mutu ga makka zai tsaye sai ziyarar jidda ko sai kai jidda daga makka an kai aikin haji kuna zama a makka baka cikin kana iya an kan wutar ga makka kan wutar ga haram makka kilo kilo goma sha biyar ne zuwa jidda gwanin fiye saba'in ce kenan a gaban kana iya harauta an gani kana iya yi a sharanci kenan akwai maganar harami mai karan kanshi haramin makka yanzu a ciki muna maganar yanzu haramin cikin haramin makka to nan ba mai ko wanda ka cikin haramin haji ko dan gari ne ko bako ne an haramta yin harauta ta dabba ce ko tsuntsu ne sai kuke ga ana magana wata tabar magacin tattabar na maka da kuke ga ba mai taba su ko a madina aka ce wata bata da huwa ne da huwa take ba ta da wata huwa kullum dai ba da hana ta ne ba da ce bata da huwa ba da hana ta da huwa ce bata da huwa wa shari'a ce ba ta shari'a kullum ba da ba an hana ne ba dan ba wai bata taba bane ko ba da ba da wata bane ba an hana taba tsuntsu tsuntsu na makka kun ba magana magana da ya ce magana magana harauta shi ya ce ya yi wa tamfiru hamma ka ɗan kamar tsoro tashi da ake kamar tsoro an gasa fi ka bi su aka zaka maza kama su lahi ne haka zaka ya musu saka maza kama su wai wai wai ba su tsoro ba ba su tsoro ma ba a ba dabba tsoro ma maka ko ba dabba ba ba ta tsoro amma ta barazana da kama ta ko ba ka ne kama ta lahi ne eh ba a kama ta kan ba harautar ta kun ba ba ta tsoro ma eh ba ba ta tsoro ta tashi tsere ba yi wal iyanatu alaikum ba a taimaka ma wani wajen warautar ko wajen kama ta duk ba yi wannan shine abinda muhimmancin hurumi kenan da ake magana a cikin makka hurumin makka ko na madina wani abu an hana yanzu misali mutum zai taimaka madina madina zaka tayi masa aka sauka a madina a lazamu ai sauke mutane a madina kai tsaye babba mai hajji an arba haji a madina babba mai hajji a madina za ji ajiye ku a madina wasu wacin garin madina kana libar kamar kana gida baka da wani kanki na harami kai a karan kanka to amma in ka cin garin madina ko zuwa wani udu waye wani kewayen ba ka yi ba wani abin da aka wani tunda kana cikin haramin madina ma kai baka cikin harami karan kanka baka shiga harami yanzu ba dan maka daukan harami sai ka wuce ga madina zaka zo maka zaka dauki harami ya ce bayan hana horauta ta dabba ko tsuntsu wa tamfiru ko bashi tsoro wani yanatu alai da haka an hana taimakawa wajen horauta ko kashe wasu sauransu ne ko tsoron bayi sai abu na biyu ƙata'un nabat annabat wa shauk illa ma da'at alhajatu wa daruratu ilai an hana cire ciyawa ma a haramin makka madina ciyawa ma wannan ba a curarwa ko kaya ba a ciro kaya ko ciyawa ta makka sai akan darura ta dole in ba darura ba ba a taba ice ba a karo ganye ko kaya ba a curarwa sai da darura hamadu silah haka ba a ɗaukar makami a riƙe kana ba mata tsoron kana da bindiga kana riƙe da bindiga sai da za ka maka ko da polisai sai gansu gasu sun kai na amma bindiga hannunsu har yanzu ga cikin harami da gansu ba bindiga a cikin sai in ba na bai tashi ba wani ana gana akwai wani wata barazana haka daga gasu tewa gasu na amma ba bindiga hannunsu to amma ana ga akwai wani na taɓa yi kuma zuwa da neman wani to ana ana rikewa dalilin suna rikewa lokaci wasu wasu a cikin su dalilin da rura ta wani abu daban amma haka kuma makami ana ganin makami a nan ka kana ba mutane tsoro ba yi kaka kuɗa kwashi ka bayyana shi a hili gashi nan sai irtiqatul luqata fi haram fi haram makkah lil hajj kuma an hana dokan tsuntuwa a haramin makka ga alhaji amma man kana muqiman fi makkah irtaqataha wa arrafaha wal farqu bayna al hajj wal muqim zahirun fi dhalik shi dan gari an sama matsala ya doka har yanda za a yi ha a gano ya yi tarifinta kai ba kowa ina za ka iya gada ta garinku amma nan bako ɗan gari na iya ɗaukanta don ya rika ciki har a samu ita to la yanzu an samu ci gaba a kowar da ake zuwa ajiye tsuntuwa a kowar da ake ajiyewa za a je mai so ya je ta tambaya kan ana ibada a can ajiye ma kai kaka ɗauka garki a nan misali misali a kama ganin maka yanzu a nan misali tsuntuwa a nan da magana akwai tsuntuwa zai tsuntar abu akwai abin da aka bani dama in aje ya shekara na jigiya akwai abin da ina iya ina iya bukata da shi in ci ko in kashe in kuɗi ne kuma shi hautan biya shi me za ce me aka halatta ma ci ko ka amfani da shi abin da adatan da wuya mutum yadda wani abin ya dawo bayan shekaru ya dawo ko bayan lokaci mai tsawo misali a nan garin kai da shekara guda ko wasan da shekara guda a nan garin bayan za ka yi da shekara guda bayan kwana goma ka kan tambaya nan da shekara guda da wuya mutum ya jika guda a cikin garin nan ya koma bayan sati kai bayan kwana ɗaya ma ka ce ai jika nake nema ana na jika kada biya dawo kowa san ba mai dawo neman jika guda a nan garin ban ta kwana to irin wannan kenan abinda an san da wuya a dawo to wannan kana iya kashewa amma daga baya an Allah sa mutumin ya hutu kowa da bata sai ka bashi in mai hutu ma ka gane kun ka talak amma abinda za a iya zawa neman shi wata ran ai cikiya shi ba a halitta maka cin shi sai bayan shekara guda da cigiya ba a same shi ba tukon aka halitta maka a shi amma a makka hidda ta cigiya ita har shekara nawa ita a makka ba ta shekara da yaje domin aka yi wani ta yaje makka bana sai ba da ko shekara nawa ya koma sai su kanshi ana haka nan sai je ma sai samu kanshi tun ana zuwa iya mutum ji ba koma ba ko ba su sako daga baya an ji a samu shi za a makka ba cinta ya ta ajiyata ya ta cikiya a nan kuma tara tsaya da ana ki mataki kuma yan milana ce ne ya ce kenan ya ce kenan akwai kenan abin a hili gane bambancin dan gari da bako kulut nan shi sai mai malamin mai littafi nake wannan bayani yake cewa kan wannan bayanai da na yi shi ne ta he na ce ke wannan bayanai da ya yi ya ce wa dalilu ala hadi na mahazurat kaji wannan bayanin da na jero maka abinda aka haramta cikin haram maka da ya jero maka yin warauta ta tsuntsu ko ta dabba ko ba ta tsoro ko taimakawa wajen kamata ko cire itaciya ko kaya da ɗaukar makami da tsuntuwa don bayanin da na magaba ɗaya ya ce to ga dalilin shi don ba haka don ga dalilin da hujjar da ya kawa kan wannan abin da ya kudi da dole bayanai ce ne ko yanzu ta ga dalili kan wannan abin da ya ce haramu ne ya kawo ruwaya wadda bukhari ya kawo musulmi ya tabbatar da haka imamun nasa'i ya ce ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam ya mafata makka inna hadha labalad haramahu allahu يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل ولم يحل لي إلا ساعة من النهار إلا ساعة من النهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يبدد شوكه ولا ينفر سيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال إلا الإذخر wannan ruwaya ya kamata don ko mun hara lokacin bai ba mu dama mu yi da kenan nasin hadisin sai mu tsana insha Allah satin sama Allah kamu sai mu nusa kan farkon hadisin insha Allah muna cikin dai abin da aka hana cikin haramin makka ko madina اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته